ومن سار على نهجه إلى مدين أما بعد قال فصل أنواع الإعراب أربعة رفع ونصب اسم وفعل نهوا زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر اسم نهو بزيد وجزم في فعل نهو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف بحذف حركة wannan shine asalin nassin abinda ibn hisham ya faɗa shi da kansa kafin kuma ya zo masa sharhi wato zai magana ne akan nau'ikan li'irabi nau'ika na li'irabi wato ba kuma kawai nau'ika ne wato ka iya cewa alamomi na li'irabi don shi li'irabi hukunci ne to hanyar zartar da shi kuma ita ce alama din kenan kun gane faslu anwa'ul i'rab faslun anwa'ul i'rabi arba'a nau'ikan i'rabi hudu ne farko akwai abin da ke kira ar-raf' akwai abin da ke kira an-nasb da ar-raf'u da an-nasb dukkanin su suka shiga cikin ismin wa fi'lin suna shiga cikin ismi suna shiga cikin ma'ana kama yakunu al-ismu marfu'an kadhalika yakunu al-fi'lu مرفوعا وكما يكون الاسم منصوبا كذلك يكون الفعل منصوبا كما كتير زيد هذا اسم وآخره رفع كما كتير يقوم هذا فعل وآخره رفع sannan kakan ce inna zaidan lan yaquma inna zaidan nasabta akhir al-ismi lan yaquma nasabta akhir al-fi'li wajarrin fismin wajarrun fismin wannan ya koma zuwa ga nau'ika na lirabi da yake rafa'un wa nasbun ya faɗi inda suke sai kuma yace me wajarrun fismin sannan nau'i na uku daga cikin anwa'ul irab shine jarra fismin yana zuwa ne cikin ismi kadai dan jarra ba ta shiga cikin fi'li nahwu bi zaidin bi zaidin kaga anan gurin zaid ya zo me majrur wa jazmun nau'i na hudu shine aljazmu fi fi'lin wanda shi kuma yana shiga ne cikin fi'li kadai nahu lam yaqum kamar kuma ka ce lam yadkhul lam yaqra lam yajlis ila akhirih kowane ɗaya daga cikin wannan zaka samu cewa jazma ce ta shiga cikin mai cikin fi'li fa yurfa'u bi dhammatin to ya shiga cikin bayanin bayan ya bayyana al-irabi sai zai shiga cikin bayanin alama ta al-irabi din kaga al-irabi daban sannan alama al-irabi fa yurfa'u bi dhammatin sai a yurfa'a ta hanyar kawo dhamma wa yunsabu bi fathatin sai a yi nasaba ta hanyar kawo fatha wa yujarru bi kasratin sai a yi jarra ta hanyar kawo mai kasra wa yujzamu bi hazfin sai a yi jazma ta hanyar bi harakatin wa yujzamu bi hazfi harakatin sai a yi jazma ta hanyar shafe wasali wato shi harafi matukar baya da wasali wasalin sama ko kasa ko rufa to kawai ya zo me ya zo mu jizo dan babu za a ce kalamin kulli shay fa yamma an yakuna marfu'an aw mansuban aw majruran wa in lam yakun kadhalik yajibu an yakuna majzuman da haka idan aka ce hazful haraka gaba daya ana nufin me sukun wannan yare ne cikin yaren malaman nahawu sai ya ce maka yuju zamu bi sukun sai ya ce maka yuju zamu bi hazfi haraka da abu ɗaya ne to wannan a jumla take nan abin da ya faɗa zai zo ya yi fashin bakin sa wato abin da nake so da ku gane a nan gurin shine kafin ma mi nisa ku gane cewa wato ainihin um, da arrafu da annasbu da aljarru da aljazmu waɗannan su ne mai anwa'ul ira wato nau'ika ne na hukunce hukunce to amma an rafo din yana da alama haka shi ma annasu yana da mai alamat haka aljazmu yana da alamat haka aljazmu yana da mai alamat kaga shi an rafo shay wa alamatuhu shay'un akhar duk lokacin da aka ce arrafu to ana bayanin hukunci ke duk lokacin da aka ce azzammatu to ana bayanin mai alama ina fata an fahimta da haka idan nace ma hukmul fa'ili sai ka ce mun me arrafu hukmuhu arrafu ina fata an fahimta amma da nace ma hukmul fa'ili kace ad-dammu to baka sabin da kake ba ma hukmul maf'ul sai kace hukmuhu an-nasb ina fata an fahimta da nace ma ma'ana ma hukmul mudaf ilayhi sai kace hukmuhu al-jar kaga al-jar huwa al-hukm وعلامة الجر قد تكون كسرة وقد تكون شيئا آخر وعلامة الرفع قد تكون ضمة وقد تكون شيئا آخر غير الضم وعلامة النصب قد تكون فتحة وقد تكون أمرا آخر غير الضم إنا فتام فهمت وتكغاني بمبنش تكان wato alhukum da kuma alamatul hukum arrafu da kuma alamatul rafi wannan daban-daban kenan duk lokacin da kada an ce arrafu to ana magana akan abin da yake mu'arraf kenan amma duk lokacin da kace addamu to alama ce ko kuma yanzu ana magana akan abin da ke mabni ne an gane ko to kaga shi al-mabni ba za ka ce mabni na Allah rahi sai dai ka ce mabni ala dhamm lianna hiya al-alama allati tantiqu biha wa taktubuha mabni ala al-fath ba za ka ce mabni ala an-nas ba zai yiwu ba don an-nas bil i'rab ne ina fata mun fahimta yawwa to waɗansu ba sa bambancewa sai su ga a'a an zo an ce arrafu annasabu aljarru aljazmu sannan kuma a zo a ce dammatu alfatatu alkasratu as-sukun sai ga duka abu ɗaya ne mu ba haka bane ba ba abu ɗaya bane ba karanta mu jiga sharhin da wannan bayanin da yi hal i'rabu atharun zahirun aw muqaddarun jamil yajlibuhu al-'amil fi akhir al-kalima فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر الضم في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة لتعذر الحركة فيها وذلك المقدر هو الإعراب yace abin da ake nufi da irabi asarun zahirun aw muqaddar duk wanda ya tambaye ka ma huwa al-irab sai ka ce huwa asarun zahirun aw muqaddar wani tasiri ne na zahiri ko kuma wanda ake kaddara shi asarun zahirun aw muqaddar wani tasiri ne na zahiri ko wanda ake kaddara shi yajlibuhu al-amilu fi akhir al-kalima an gane ko yajlibuhu al-amilu fi akhir al-kalima wanda al'amil ke jawo shi a ƙarshen kalma al'amil kuma wato kaga awamil su kuma suna nan da yawa wanda su suke jawo yanzu lokacin da ka zo ka samu fi'ili mudari haka ya kumu ko ya dinsu gayar masbuqin da shay'in kaga nan wurin zai zama kawai marfu ne ya dinsu saboda mai da wani ya tambaye ka لماذا لماذا كان هذا الفعل مرفوعا سكتي لخلوه من الناصب والجاذب فهذا الخلو نفسه عامل هو الذي اوجب الرفع yanzu da zan sami kuma lam sai in canja daga wannan sai zama yajlis limaza kana hadha al-fi'lu majzuman sai ka ce li'annahu masbuqun bimaza bi lam kaga wannan shine amil din kenan da za ka canja daga lam ka ce an sai kuma nan ya canja zo ne yajlisa yuridu an yajlisa yuridu an yaqra'a to anan gurin intaqala min al-jazm ila an-nasb limadha kana kadhalika li'annahu masbuqun bimadha bi an kafi kenan wujudu adatu adatin min adawatil jazmi wannan yusamma amil haka kuma in samu ada min adawatin nasbi yusamma amil haka idza kana al-makanu khaliyan al-khulu nafsuhu amil ina fata mun fahimta al-khulu nafsuhu yu'tabaru amilan min awamil al-i'rab li'annahu yujibu ar-raf'a ina fata mun fahimta ina to wannan shine al-amil duk abin da zai haifar kaga wannan amil din nan shi ya haifar da tasirin da kenan dan haka yace al-i'rabu atharun zahirun aw muqaddarun yajlibuhu al-amilu wanda shi al-amil yake jawo shi a ina yake jawo wannan asar din wannan tasirin sai ce me fi akhiril kalima a karshen kalma kaga anan yajlis menene harafin karshe sin fasin huwa alladhi yata'assaru bil i'rab fi kalimati yajlis dan shine ko dai zanto ya jilisu ko ya zanto ya jilisa ko ya zanto ya jilis ina fata an fahimta dole shine zai tasirantu da irabi kullun harafin karshe shi ke tasirantuwa da irabi mun gane ko to kaga anan gurin ya zama tasiri ne da muke ganin shi na fili zahirun asarun zahir kenan aw muqaddar ko ya zanto kaddara shi ake duka da ya jilibu al-amru fi akhir al-kalma fa zahiru misalin zahiri kallazi fi akhir zaid fi qawlika jaa zaidun رأيت زيدا ومررت بزيد وهو انتقل من الرفع إلى النصب ثم من النصب إلى الجر والمقدر كالذي في آخر الفتى كذا نقول ظاهري ne dan gashi nan muna kallon canjuwar harafin karshe na kalmar zaid yadda ya canju a zahiri ina fata an fahimta ya zama asalin zahir amma idan mun dauki karshen kalmar kalmar fata lokacin da zaka ce ja al fata ورأيت الفتى ومررت بالفتى فإنك تقدر الضمة في الأولى جاء الفتى كاك جاء في الماضي الفتى فائل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره كاك قدر ذلك باكا جنتا هكا رأيت الفتى رأيت فيل وفائل الفتى يا دومي مفعولا به منصوب منصوب بماذا بفتحة هل هي ظاهرة la muqaddaratun ala al alif haka idan ka ce marartu bil fata al fata ya zama majrurun an gane ko bi kasratin muqaddaratin ala akhirih تقدر الضمة في الأولى والفتحة في الثانية والكسرة في الثالث saboda me zaka kaddara su lita'azzur haraka fiha dan abu ne mai wahala haraka ta bayyana akan alif wadda take ta karshe ra'aytul fata haraka ba ta iya bayyana akan sa وذلك المقدر هو الإعراب وانا abin da ka kaddara shine ake kira da suna al-irabi an gane ko abin da ka kaddara shine ake kira da suna al-irabi dan ka kaddara cewa ja al-fata ka kaddara cewa al-fata anan marfu'un ne an gane ko to kuma dole ka faɗi rufa'ar da me aka yi ta sai ka ce bi dhamma alamatul rafi ana huna ad-dhamma hal hiya zahiratun am muqaddara bal hiya muqaddara sai ce me
والإعراب جنس تحته أربعة أنواع الرفع والنصب والجر والجزم مم.
وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مم.
اسم يشترك فيه الأسماء والأفعال مم.
وهو الرفع والنصب تقول زيد يقوم مم.
وإن زيدا لن يقوم وقسم يختص به به الأسماء وهو الجر تقول مرضت بزيد وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم تقول لم يقم ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها وهي ضربان علامات أص- علامات أصول وعلامات فروع فالعلامات الأصول أربعة الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة حركة لل- للجزم للجزم وقد مثلت وقد مثلت كلها مم.
والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال مم.
وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا jamil jiddan yace duk lokacin da aka ce al-i'rab karmal al-i'rab ya zo me jins an ce jinsi duka abin da yake hada dangi da yawa karkashin sa abu mai hada kala kala karkashin sa sai a ce jinsi yanzu idan ka ce mota jinsi ne karkashin jinsi akwai nau'ika kala kala ko ba haka ba trailer ya zanto nau'i daga cikin nau'ika na me mota bas bas ta zanto nau'i daga cikin wato ta zanto nau'i daga cikin mai jinsi na mota ƙananan motoci ta zama wato nau'i daga cikin wancan jinsi gaba ɗaya shine mota dan kalmar mota kalma ce da take karkatuwa akan babba da karama da ta fasinja da ta gida da ta ɗaukan kaya da ta ɗaukan mai dukkanin su kalmar mota ta hada su haka da zaka ce al-insan kaga jinsi ne karkashin al-insan akwai al-abyad akwai al-aswad akwai al-ahmar akwai al-arabi akwai gairul arabi ila akhir zalik ina ba an fahimta dukkan abin da yake hake hada sunan dangi masu yawa wanda karkashin sa akwai nau'i sai a ce masa me jinsi amma duk lokacin da kaji an ce nau'i to reshe ne na wani jinsi kenan yanzu idan ka ce bishiya wannan jinsi ne dan a cikin bishiyoyi kuma kala kala ne ina fata an fahimta akwai dinya akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan kala kala ne to da haka al-i'rab jinsi ne karkashin sa akwai nau'ika sai zanto ar-raf'i nau'i ne annasbu nau'i ne aljarru nau'i ne aljazmu shi ma me nau'i ne amma sunan al-i'rab duk ya hada su sunan al-i'rab duk ya hada su sai yake ta taho arba'atu anwa ar-raf'u wan nasb wal jarr wal jazm wa hadhihi al-anwa' al-arba'a tanqasimu ila thalathati aqsam waɗannan nau'ika guda uku na na hudu na li'irabi sun kasu gida nawa ga su hudu ne amma za a kasa me gida uku kismun yashtariku fihi al-asma wal af'al akwai kasan da sunaye da fi'ilai duk sun yi tarayya a cikin sa shine me da arrafu da me annasb hunaka musharakatun bainal af'al wal asma fi ar-raf'i wan nasb kamar dai da muka faɗa tun farko arrafu الاسم قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وكذلك الفعل قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا to shine nau'i na wato ya dauka akan shine kaso na farko kenan wa huwa rafa wan nasbu taqulu zaka ce a cikin larabci zaidun ya komu kaga zaidun a nan gurin ya zama marfu'un fi akhirih ya koma haka inna zaidan lan ya koma inna zaidan ya zama mansub lan ya koma shi ma ya zama me mansub wa qismun yahtassu bihi al asma' akwai kashin da kawai ya kunshi suna ne suna ne kawai ke cin moriyarsa wa huwa aljarru shine aljar kace marartu bi zaidin suna ne yakan zanto wa majrur amma fi'li ba da zai zanto majrur fi'li ba da zai zanto majruri wa qismun yaqtasu bihi al-af'al da wani kasan da wato ainihin fi'li ne kawai yake banta da shi suna baya shiga cikin sa wahuwa aljazmu shine aljazmu suna Allah baya ne ya kasance majzum suna babu yadda zai zanto majzum zaka ce lam yaqum kaga fi'li ne to anan gurin wato kenan li'rabi ya zama jinsi abinda ke gargashin sa zama mai anwa arrafa annasb aljarr aljazmu dukkan su anwa ne wa hiya bi majmu'iha tanqasimu ila ثلاثة أقسام قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وقسم يختص به يو الأسماء وقسم يقتصر به الأفعال أظن أن هذا واضح جدا ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها جميل جدا وأن النوئك وقفوا الرفع والنسب والجزم سنة علامومين su kaga da haka muka ce shi arrafu da annasu da aljaru da aljazmu dukkan su menene ahkam to amma suna da alamomi da suke nuna su وهي ضرباني su alamomin sun kasu kashi biyu akwai alamatul usul akwai alamomin da su sunan su usul asali ne su wa alamatu furu da kuma alamomin da suke reshe ne fal alamatul usul arba'a idan kana son ka san alamomi na asali to guda hudu ne abdammatu na farko ta damma lil marfu da abin da zanto marfu'i alama ta asali ita ce me damma wal fatha lin nasbi wato duk abin da ya zanto mansub alamarsa ta asali ita ce fataha wal kasra lil jarri duk abin da ya zanto majrur alamarsa ta asali ita ce kasra wa hazful harakati lil jazmi idan kaga da abin da ka ce wa hazful harakati sai ka ce me wa sukun lil jazmi wato kula gane bambancin yare ne kawai na hawu wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk wannan na karar mutum in ba haka ba tura sai karanta wani abu sai ka kasa ganewa kana neman bayani akan abin da kuma ka riga ka san shi saboda istilahat ne wa qad musilat kulluha da an buga misali game da su an gane ko abin da yake so ya ce maka alamomi dai na lirabi sun kasu kashi nawa kashi biyu hunaka alamatul usul wa hunaka alamatul ko ka ce hunaka alamatul asliya wa hunaka alamatul far'iyya dukkan su ne alamatul usul alamatul furu alamatul asliya alamat far'iyya al kalamu kulluhu natijatuhu wahida wal alamatul furu' alamomi waɗanda suke su kuma reshe ne munhasiratun fi sab'ati abwab takan takaito ne gaba ɗaya a cikin babuka guda bakwai khamsatun fil asma biyar daga cikin babukan nan dukkan su babi ne na ismi wasnan fil af'al biyu daga cikin waɗannan babuka kuma na fi'ili ne kadai wa satamurru bika hadhihi al abwab mufassalatan waɗannan babuka za su zo su shuɗe gare ka a rarrabe baban babi babi bayan babi ina fata an fahimta wato kenan yanzu abin da yake so ka natsu da shi bayan ka gane li'irabi jinsi ne karkashin sa akwai anwa sannan kuma ka gane li'irabi hukunci ne hukuncin nan yana da alamomi alamomin sa kuma sun kasu kashi biyu hunaka alamatun asliya hunaka alamatun far'iyya kamar yanzu arrafu yana da alama na asali da kuma na me da far'i da fare alama ta asali ita ce me al-dhamma abdam inda babu damma wani lokacin al-alif wani lokacin al-wawu alwawu kamar yanzu a cikin musanna ja'a zaidani zaidani a nan gurin marfu'un marfu'un bi maza bil alif to tunda alif din nan hal hiya alamatun asliya aw far'iyya far'iyya to dan haka lokacin da kace ja'a zaidani zaidani marfu'in niyabatan an damma tunda ita alama ce ta rashi tana wakiltar me ta asalin wanda ita ce damma tunda dammar ba za ta iya zuwa ba haka idan kace ja'a al muslimuna al muslimuna anan gurin ya zama me fa'il marfu marfu bi madha bil wawi tunda damma ba za ta bayyana ba. ita ma wannan wawan din sai kace me niyabatan an damm tunda ita alama ce ta rashi ba ita ce ta asali ba idan ka zo wajen nasaba idan ka ce ra'aitu zaidaini ka ga nan wurin alama ta farko ta nasaba ita ce me alfata ita ce alama asliya in ba ita ba kuma aliya misali ina fata an fahimta idan ka ce ra'aitu zaidan ka ga nan wurin mansubun bi maza bil fatha to amma idan ka ce ra'aitu zaidaini zaidaina nan wurin ya zanto mafulan bihi منصوب منصوب بماذا بالياء نيابة عن الفتحة kaga dole zanto niyabatan anil fatha take wato kenan dukkan su alamat far'iyya sune kawai zaka faɗe su cewa marfu'un da dhamma kai shiru sawa'un ta zanto zahira ko muqaddara idan zahira take ce zahira idan muqaddara take ce muqaddara amma idan ya zanto marfu'un bil alif dole kai bayanin cewa niyabatan anil dhamm marfu'un bil wawi niyabatan anil dhamm idan ka zo mansuban bil ya'i niyabatan haka da za ka ce marartu bi zaidaini kaga dai zaidaini shi ma ya zo me majrur saboda batin da ta to anan gurin ya din nan hal hiya alamatul asliya an far'iyya far'iyya idan ka ce marartu bi zaidaini sai ka ce zaidaini majrurun bil ya niyabatan an al kasrati niyabatan an al kasra idan al ya kad takun niyabatan an al fatha wa kad takun niyabatan an al kasra to idan ka zo wajen majzum wannan majzum din kila zan ta majzum bi maza bi sukun dan asukun ita ce me alama asliya ta jazma ita ce alama asliya amma kuma ya iya zantowa inda asukun wato hanful akhir hazfu hazful hazfu harfil illa misali hazfu harfil illa kamar idan ka ce lam yajlis kowa san cewa yajlis a nan gurin مجزوم مجزوم بماذا بالسكون كذا علامة أصلية مجزوم بالسكون أما إذا كتير لم يدعو لم يدعو كذا أنا نقول يدعو مجزوم مجزوم بماذا بحذف حرف العلة الذي هو الواو to ka gani hazfu harful illa dinnan hal huwa alama asliya an far'iyya alama ce far'iyya domin alama asliya ita ce as-sukun inda ba sukunu ba kuma dole wani abu ya kilce ta sawan kana hazfar illa ko kuma wani abin daban ina fata an fahimta yanzu idan ka ce ya qara'ani zaidun wa muhammadun ya qara'ani misali ya qara'ani idan ka zo lam ya qara'a lam ya qara'a wannan fi'ilin ya zo me majzumun majzum bi maza bi hazfin nuni kaga hazfin nuni anan gurin ya zama ne ya batan an maza an sukun ya zama alama ce far'iyya ina fata an fahimta wato dai yana da muhimmanci gane bambanci tsakanin al'alamat al'asliya wal alamat al-far'iyya shi ne yake ce maka su alamat far'iyya gaba ɗayan su sukan takaitu ne cikin babuka bakwai inda duk ba nan ba sai dai a kawo sai dai a kawo alama ne asliya amma a nan cikin babuka guda bakwai nan ne ba a kawo alama asliya sai dai a kawo me alama far'iyya sannan alama alamat asliya din a waɗannan babuka guda bakwai guda biyar a cikin su sun samu me al'asma guda biyu daga cikin sun shafi al'afal shi ne to zai kawo maka su babi babi don ka gane su a fassale a rarrabe bismillah
illa al-asma as-sitta wa hiya abuka wa akuka wa hamuka wa hanuhu wa fuhu wa zumalin wa turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya هذا هو الباب الأول مما خرج عن العصر وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة وهي أبوه وأخوه وحموه وهروه وفوه وضمال فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة تقول جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه وكذلك القول في الباقي to a nan gurin ka iya cewa kai tsaye tun da ya ce babuka guda na zai kawo eh babuka guda bakwai sai ka ce albabul awwal al asma as-sitta babul asma as-sitta sai zanto shine me albabul awwal ke babun al asma as-sitta shine babi na farko wanda a cikin babul al asma as-sitta wadansu suna cewa al asmaul khamsa gurgurdan kari ko ragi to kaga ba a yin li'irabi ta hanyar al'alamat al'asliya akan yi li'irabi ne ta hanyar alamat far'iyya ina fata an fahimta shi ne zai fara sai ce gashi nan gurin kamar al'asma as-sitta wahiya idan kana son ka gane su sune abuhu da akuhu da hamuha da hanuhu da fuhu da zumalin ya zama nau kenan shida abun da ahun da hamun da hannu da ku da kuma zu idan kun lura abuhu ya jinginta shi zuwa ga namiji akuhu haka hanuhu da fuhu duk ya danganta su zuwa ga namiji amma hamu ha bai ce ba hamuhu saboda mai lafazin hamu a mafi ingancin larabci yana nufin a ƙaribin zauci dangin miji kamar mace wan mijinta sai a ce hamuha kanan mijinta ma sai a ce me mana dan uwan mijinta baban mijinta ma sai a ce hamuha mana dai dangantakar mijinta waɗansu larabawan sun yadda dangin mace ma ana dangantawa namiji kamar a ce hamuhu ana nufin wan matarsa hamuhu ana nufin kanin matarsa hamuhu ana nufin baban matarsa ko kanin baban matarsa amma wannan ba shi ne shahararren larabci ba shahararren larabci ba a danganta hamu sai ya zanto dan uwan miji ne dan uwan miji kaga game da matar ita ya zama hamuha dan uwan mijinta kamar uwan mijinta kanin mijinta baban mijinta uwan baban mijinta kanin baban mijinta ina fata an fahimta sannan hamu din nan akan faɗe shi haka alhamu ba tare da wato ainihin wawun a karshen sa ba akan ce kuma alhamu tare da wawun a ƙarshe eh wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji manzo Allah ce iyyakum dukhul ala nisa sai ce afara'aita alhamu wa ya rasulullah me zaka shiga da alhamu alhamu anan ba ya zama a qaribul zawj ba kanan miji ko wansa me ra'ayin ka wajen kanan miji ya shiga wajen matar wansa wan miji ya shiga wajen matar kaninsa dan uwan miji ya shiga wajen matar dan uwansa sai manzo Allah ce alhamul maut kaga anan gurin mahallu shahid dai manzo Allah ya sa me wawun a ƙarshe wato akwai kalmomi a larabci wanda suke zuwa da luga ta nukusan lugatun nukusan shine shafi harafin karshe so wani lokacin da luga ta tamam shine ya zanto an ambaci harafin karshe to kuma li'irabin sai yana canjawa gurgurdan at-tamam aw nukusan idan sun zo da nukusan sai su shiga wani babin in sun zo da cikakken abu kuma sai su shiga cikin me wani babin na daban a shahid dai kun fahimci waɗannan kalmomi guda shida eh lafazin hannu suna ne na jinsi kamar jinsin doki ka iya cewa hannu jinsin alfadari jinsin jaki waɗansu kuma malaman laraba suna ganin cewa lafazin hannu suna ne da dukkan abin da ake jin kunyar faɗarsa duk wani abu wanda harshe ke jin kunyar faɗansa to a iya ce masa hannu kamar abin da ya shafi al'auran namiji da duk abin da ke fitowa daga cikin al'aurar kamar bawali kamar mani kamar mazi duk ana kiransa da suna mai alhanu duk abin da baki dai baya son faɗarsa in ba larura ta kama ba waɗansu kuma sukan takaice alhanu ɗin cewa shi ne dai al'auran ɗa namiji kan ita ce alhanu kun dai gane wannan abin din muhimmi dai mu gane cewa wannan shine babi na farko cikin babin da ake yin li'irabi bil alamat al far'iyya lal alamat al asliya da haka yace hadha huwa al babul awwal mimma kharaja an al asli wannan babi ya fita daga asali al asli shine ar-rafu bid damma an-nasb bi madha bil fatha al jazm bis sukun da kuma aljarru bil kasra hadha wal asl lakinna idza kharajna an hadha al asl narfa'u bi ghayri dhamma wa nansu bi ghayri al fatha wa najmu bi ghayri sukun wa kadhalika najru bi ghayri al kasra hadha khuruj an al asl ina fata an fahimta wa huwa babul asma'i sitta al mu'tallati wadanda kowanne a karshen su akwai harafin illa al-mudafa waɗanda kuma an yi idafan su ne zuwa ga wani abu dan an ce abu hu kaga hu din ya zama shine mudafun ilayhi aku hu hamu ha hanuhu da kuma fuhu da kuma zu malin zu malin kaga zu ya zama mudaf ila mal وهي أبوه وأخوه وهموها وهنوه إلى آخره فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة تقول جاءني أبوه رأيت أباه ومررت بأبيه وكذا القول في الباقي to in zaka faɗa albaki din sai ka ce me shi da ya baka misali na farko ja'ani abuhu ra'aitu abahu wa marartu bi abihi sai ka ce me idan akun ne da gaggawa da gaggawa a a shi kadai fa eh idan akun ne sai ka ce me ja'ani akuhu aha ko me aha ra'aitu aha wa marartu bi akhihi ma'ana ya baka ma'auni kuma sai ya zama aiki wannan aha idan mun gama da akun ko mun shiga na gaban sai ka ce me mhm ja'ani hamuha aha a'a akwai aiki a gaba gobe zai zai ah bari karanta zan bala'i malam faɗi miji ja'ani hamuha aha aha jamil jiddan wale ne kun gama da hamun ko sai me anuhu aha aha هناه أها أها جاءني هنوه رأيت هناه ومررت بهنيه to mun gama da hannun sai mai kuma sai fuhu a yi aika inda za ku yi kuskuren ku rika lura da ma'ana wancan ya halatta ka ce da ne amma famu fa baki kenan yanzu baki yana zuwa dole ka jula dole ka juya wani fi'ilin dan dan magana ta zauna aha aha hadha fuhu jamil aha ra'aytu fahu aha ila fihi jamil jiddan wannan lalle kai zaka kwaranci hadha fuhu kaga dai amana sai ya zama marfu'i ne sawa'un ya zama mubtada ko ya zama khabar ko ya zanto fa'ili dukkan su ɗan marfu'at haza fuhu wa ra'aytu fahu wa nazartu ila fihi ina fata an fahimta kaga yanzu to marfu'un bi alwawi wa mansubun bi al-alif wa majrurun bil ya kullu hadhihi alamat far'iyya laysat asliya jamil sai kuma sai kuma zuhu shine na karshe ko na'am eh eh jamil jiddan ja'ani zu malin ra'aytu za malin wa marartu bi zi malin to wannan wannan fa shine abin da zai sa bakin ka ya saba da larabci wato kai kanka kana tajriba da kanka wato muzawala mumarasa yi da kanka in ba haka ba duk sai ka haddace ka kiyaye alamomi inda za a zo a ce a yi rubutu komai zaka ci amma a ce a tambaye ka haka akan abin da ka sani sai ga mutum ya dabarce da haka sai mutum yana matsa kansa yana danyi ina fata an fahimta wato da waɗannan sunaye su ne ake kira al-asma'u sitta kuma shine babin farko cikin babi na wato li'irabi ta hanyar mai al-alamat al-far'iyya to amma wannan li'irabi na cewa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya dole sai an yi mura'atin waɗansu shurut akwai sharuɗa da sai in sun cika sannan li'irabin ya halatta gashi nan zai kawo su وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور نفرقه أحدها أن تكون مفردة نعم فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا مم.
كما تعرب كل تثنية مم.
تقول جاءني أبوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين مم.
وإن كانت مجموعة جمع تكثير أعربت بالحركات على الأصل مم.
كقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك فإن كانت مجموعة جمع تصحيح عربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا تقول جاءني أبون ورأيت أدين ومررت بأدين مم.
ولم يجمع منها هذا الجمع مم.
إلا الأب والأخ والحم مم. جميل nan sai na ce shuruf i'rabil asma as-sitta sharta na li'irabin ala a- a- na li'irabin sunayen nan guda da bil alamatul far'iyya sharadin zai sa kai musu i'rabi da me al alamat al far'iyya ta yadda idan aka rasa ɗaya daga cikin sharadin nan sai dai kai musu i'rabi bil alamat al asliya amma in an samu sharadin nan guda hudu sun cika to shine za ka yi musu i'rabi bil alamat al far'iyya kaga sharadi na farko an takuna mufrada an gane ko an takuna mufrada kowane suna ya zanto mufradin sa ne abun din ne ya zanto mufrad ne ko ba haka ba don da ka mayar da shi musanna ya zama abawani to ya fita daga wannan babu zai shiga wani babu ya fita daga babin al-asma'u sitta da ka ce al-aba'u to kuma ya fita daga wannan babin ba zai zanto cewa zaka masa al-irabi bane bil alamat al-far'iyya kaga an takuna mufrada falau kana musannatan uribar bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban kama tu'rabu kullu tasniyatin taqulu ja'ani abawani ra'aytu abawaini wa marartu bi abawaini wa in kana majmu'atan haka in sun zanto jam'i kuma jam'a taksirin jam'i na taksirin uribar bil harakat alal asli sai ai musu li'abi ta hanyar ha- harakat wato arrafu bid dammi annasu bil fathati da kuma al jar bi madha bil kasrati bil harakat alal asli ka qaulika ja'ani aba'uka ra'aitu aba'aka wa marartu bi aba'ika wannan idan sun zanto an yi musu jam'u taksir kenan wa in kana majmu'atan jam'a tashihin idan ko an yi musu lirabi da ake da an yi musu jam'i jam'i tashih kar ku manta jam'u tashih shine da jam'ul muzakkar salim uribat bil wawi rafa'an wal bil ya'i jarran wa nasban to lokacin sai zanto lirabin su a halatul rafi sai a kawo mai al waw ja al muslimun a halatul nasb wal jarr sai a kawo mai al ya zaka ce ja'ani abuna ra'aitu abina wa marartu bi abina wato kenan kalmar abu ana mata jam'i iri biyu ko a mata jam'u taksir ko a mata jam'u tashih eh jam'u taksir wato shine kace aba a matsayin jam'i ne na abu amma jam'i tashih shine kace me abuna abuna kamar da kake cewa muslimuna qari'una jalisuna dakhiluna kharijuna amma sai kace abuna wato ka kana da lira- kana kana da zafi a cikin larabcin ko kai musu jam'u taksir ko jam'u tafsir wato ita kalmar abu kenan ita kadai walam yujma minha hadha al-jam'a illa al-ab wal akh wal hamu irin wannan jam'i cikin waɗannan sunaye guda da ba wanda ake wa wannan jam'in sai kalmar abu da kalmar aku da kuma kalmar hamu su kadai ake wa irin wannan jam'i wato jam'u tafsir kenan kun gane ai wato kenan al-akh kenan shi ma yana da jam'u taksir yana da jam'u tashih jam'u taksir sai ka ce me ikhwa innamal mu'minuna ikhwa an gane ko a, ka iya cewa kuma akhuna kamar da kuma alhamu shi ma wato ainihin yana da jam'i taksir yana da jam'u tasih jam'u taksir din sai ka ce al-ahma al-ahma al-ahma'u jam'in na alhamu ko kuma ka ce me hamuna wato waɗannan su kaɗai ake wa wannan jam'i in banda su sauran ba a yi musu wannan sharadi na farko kenan an ta kuna mufrada sharadi na biyu fa الثاني أن تكون مكبرة sharadi na biyu an ta kula mukabbara ولو صغرت أعربت بالحركات نحو جاء أبيك ubayy أبيك Mm.
ورأيت أبيك Mm.
ومررت بأبيك wannan shine sharadi na biyu ko wannan suna zanto mukabbar ne abinda ake nufi da mukabbar za a faɗe shi yadda yake ba za a yi tasgirin sa ba mukabbar ya zanto a, kishiyarsa shine me musazzar kaga lokacin da kace abun wannan mukabbar ne amma idan kace ubayyun wannan ya zo ne musazzar lokacin da kace kitab wannan mukabbar ne idan kace kutayyabun wannan ya zama me musaddar ne na kitab ina fata mun fahimta lokacin da kace akhun hadha mukabbar lokacin da kace ukhayyun wannan ya zama me musaddar to sharadi ne musul irabi bil alamat al far'iyya sharadi na biyu cikin haka shine an takuna mukabbara zanto a yadda suke domin falau sugirat inda za a yi tasgirin su ko ribar bil harakat to sai su koma babin lirabi bil alamat al asliya kamar ka ce ja'ani ubayyuka wa ra'aitu ubayyaka kaga bil harakat wa marartu bi ubayyika an gane ko sharadi na uku ba الثالث أن تكون مضافة فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نهو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب ولهذا الشرط الأخير شرط وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم Mm.
فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة Mm.
تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأهوال الثلاثة مم.
والحركات مقدرة فيه مم.
كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نهو أبي وأخي وحمي وغلام مم.
واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم جميل sharadi na uku an takuna mudafa ta zanto an yi idafan sa ne. an gane ko نعم wato kowane suna kare zanto shi kadai ne mufrad bi gairi idafa dole zanto an yi idafan sa falau kana mufradatan sanda kawai ta akai abun ba tare da an ce abuhu ba akun ba tare da an ce akuhu ba hamun ba tare da an ce hamuha ba inda kawai haka aka faɗe su abun akun ba tare da idafa ba to kaga ba za a yi musu lirabi bil wawi في حالة الرفع وبالألف في حالة النصب وبالياء في حالة الجر في حالة الجر da su dai a matsayin rabi bil harakat kun gane ai falau kana mufradatan ghayr mudafa ghayr mudafa uribat aidan bil harakati nahu hadha abun ra'aytu aban wa marartu bi abin an gane ku wato kenan da su dai a musu wannan qalu in yasrik faqad saraka أقول لك.
akhun lahu kaga sai zanto saraka akhun kaga fi'il fa'il نعم an gane ku هذا أبن رأيت أبا ومررت بأبي ولهذا الشرط الأخير في كان wannan sharadi na karshe wanda shine an ta kona mudafa yana da wani sharadi kuma da yake bi masa ولهذا الأخير شرط وهو أن يكون المضاف إلى غير ياء المتكلم shine waɗansu sai su ce sharaɗan guda hudu ne wa an ta kona idafatuha أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم إلى غير ياء المتكلم wato waɗansu sukan kawo shi a matsayin sharadi na hudu waɗansu kuma suka gani a a ce wannan sharadin na hudu reshe ne na me na na sharadi na uku ina fata an fahimta an ta kuna idafatu ha ila gairi ya il mutakallim ya zanto idafan su an yi su ne ba zuwa ga ya'ul mutakallim ba duk abin da za a yi idafa sawa mun ce abu zaidin kaga an yi idafa ne zuwa ga al-ismul zahir jaa abu zaidin ra'aytu aba zaidin wa marartu bi abi zaidin jaa aku zaidin ra'aytu akha zaidin wa marartu bi akhi zaidin ina fata an fahimta kaga ko ai idafan su zuwa ga al-ismul zahir ko ai idafan su zuwa ga me الضمير الضمير لوكت انك جاء اخوه رايت اخاه مررت باخيه اضافه الى من الضمير اما جاء ابو زيد رايت ابا زيد مررت بابي زيد اضافه الى من الاسم الظاهر to wannan shine ka'ida a yi musu idafa to amma idafan ta zanto ba zuwa ga ya'ul mutakallim bane ba idan ta zanto idafa zuwa ga ya'ul mutakallim to ya zanto ba a musu irabi ta hanyar huruf ta hanyar al-alamat al-far'iyya kamar in ce ja'a abi ra'aitu abi marartu bi abi ja'a akhi ra'aitu akhi marartu bi abi anan wurin duk wanda ya tambaye ka ja'a bi dhammatin muqaddatin ala akhirih mana min zuhuriha istigal al-mahall bi harakatil munasaba وهو مضاف والياء مضاف إليه هنا فتام فهمت رأيت أبي هكذا أنت منصوب بفتحة مقدرة على أخيه منع منذ من ظهورها استقال المحل بحركة المناوصة هكا نظرت إلى أبي أنا أقول ما يظن سوى مجرور بكسرة مقدرة في آخره منع من ظهورها استقال المحل بحركة المناوصة هنا فتام فهمت ma'ana dai idafa din sai zanto ila ghairi liya idan dai idan ya zanto ila ya mutakallim ne to wannan idafa din ah, ba za ta sa ai musu lirabi bil alamat al far'iyya ba sai dai ai musu lirabi bil alamat al asliya fa takuna muqaddaratan ala akhir al kalima shine yake cewa lakin ha takunu muqaddaratan fa in kana da ya'ul mutakallim uribat aidan bil harakat idan ya idafa zuwa ga al mutakallim to sai ai musu lirabi ta hanyar harakat lakin ha takunu muqaddara sai dai wannan harkat din zanto kaddara su za a yi taqulu hadha abi ra'aytu abi wa marartu bi abi fa yakunu akhiruha maksuran fil ahwal ath-thalatha wal harakatu muqaddaratun fihi kama tuqaddaru fi jami' al asma' al mudafati ila al ya'i nahu abi wa akhi wa hami wa gulami ina fata an fahimta واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط نا وداتو ban ambaci waɗannan sharuɗa hudu ba wato lokacin da yake nassin littafin ba sharhi ba kun ga yana bambance mana tsakanin nassin asalin littafin sai ya kawo mai sad wannan yana nufin mai matanin asalin littafin kenan idan kuma ya kawo shin yana nufin mai sharhin da yake yanzu to a can wajen asalin matanin littafin da yace illal asma'u sitta wa hiya abuhu wa aquhu wa hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dumal fatuqu bil wawi wa tunsaw bil alifi wa tujarru bil ya wani zai iya to ai a can mata ne me yasa baka ambaci wannan sharuɗan ba me yasa baka ambaci wannan sharuɗan ba a matani kawai ka ambace su haka ka kyale su in wani matanin ya gani ba tare da ya ga wannan sharhin naka ba ya ai sai ya dauka wancan li'irabin nasu ba sharuɗa kawai mutum na yi ne a kowane hali سواء كان مكبرة مصغرة كان مضافة غير مضافة إلى ياء المتكلم إلى غير ياء المتكلم هذه شروط ما ذكرتها في المتن لكنك الآن توضحها لنا في الشرح yace abin da yasa na wadatu ban ambace su ba likauni lafastu biha mufradatan dan na ambace su a matsayin mufrada da nace abuhu akhuhu sannan mudafatan sannan nayi idafan su ila ghairi ya mutakallim lafazin shine sharadin to waye zai fahimci wannan in ba mai dogon yace yadda na lafazzanta su ya nuna cewa sharadi ne wato nan yana kare kansa ne ko da wani zai karanta matanin ba tare da ya ga wannan sharhin ba to alhamdulillah mu dai mun ga sharhin mun huta ba sai mun shiga cikin haisa bai ba domin wanda ya dauki wancan ina zai iya istinbatin wadannan shurut karkashin wancan matani wanda yake takaitacce matuka al asma wa tawhiya kaza kaza kaza kaza shi kenan sai ya shiru a ce kuma sharuɗa suna ciki kun gane wa inna ma qultu hamuha yace da nazo wajen abuhu da akuhu duk sai nace kaza amma da nazo hanu hafa wa inna ma qultu amuha eh wa inna ma qultu wa hamuha fa adabtu al-hama ila dhamir al-muannath li ubayyana anna al-hama aqaribu zaw aqaribu zawj al-mar'a ka abihi wa ammihi wa ibn ammihi ala annahu rubbama utliqa ala aqarib az-zawja والهن قيل اسم يسي أبن بيسانة هموها فأضفت الهم إلى ضمير المؤنث na danganta alhamu zuwa ga lamirin mace li ubayyana anna alhama aqaribu zawjil mar'a dan in bayyana cewa hamu a larabcansa yana nufin dangin mijin mace ka abihi wa ammihi wa bin ammihi waɗannan suna ake kira alhamu in suna da yawa alahma ala annahu rubbama utlika ala aqaribiz zawja wani lokacin kuma akan yi amfani da hamu ana nufin dangin matar ba dangin mijin ba yace to amma tunda wancan ya farin jayi shi yasa sai na ce hamuha nai idafan sa zuwa ga mai lamirin mace a madadin yin idafan sa zuwa ga lamirin namiji wal hanu shi ko hanu a larabci kila qila ismun yuqna bihi an asma'il ajnas ka rajul wa farq wa ghairi dhalik wa qila amma yustaqabu at-tasrih bi wa qila an al-farj khassa
wato alhanu aka ce suna ne da ake suna ne na kinaya kenan ana amfani da sujan asma'ul ajnas sunayen jinsi ka rajul kaga rajul ai jinsi ne suna ne na jinsi wa faras haka fara suna ne jinsi idan ya shafi kowane irin doki wa gar zalika da wani haka wa qila an kaulin aka ce amma yustaqbahu tasrihu bi akan yi amfani da hannu dangane da duk abin da ake kyamar fadin sa ake ganin ya muna a ambace kararar da baki wa qila an alfarji khassa a wani kaulin aka ce ana nufin dai farji kadai shi ake kira alhanu wannan yana so kawai ya faɗa maka yadda su laraba suke amfani da hannu ko ra'ayoyin malaman lugha kan kalmar hannu me ya hakikanin ma'anarta sai ce me wal afsah isti'malu hani ka gadin idan tu'mila idan tu'mila alhanu ghayra mudaf mudaf kana bil ijma'i manqusan أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخوات أخواته تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد
yake cewa mafi fasaha a cikin larabci shine isti'malul hani ka gadin shi alhanu a rika amfani da shi irin yadda ake aiwatar da kalmar gado nan me yake so yake maka yana so ya ce maka kalmar hannu da ke cikin al'azma wa sita din nan akwai wajahi guda biyu wajen yin amfani da ita a larabci alwajhul awwal shine ka yi amfani da ita daidai da yadda aka ce maka a babul al'asma as-sitta ya zanto wato bil wawi fi halati raf'i wa bil alif fi halati nasbi wa bil ya wa bil ya fi halati ajar wannan wajahi na farko kenan wajahi na biyu kuma ya zanto ka cire waɗancan alamun nan kawai ka kyale hannu daidai da kalmar gadu idan ka sata a can wurin ya halatta a larabci in ka cire ta daga nan ka kawo ta nan kuma ya halatta a larabci kowanne fasihi ne sai dai a ra'ayinsa hunaka fasihun hunaka afsah to kaga cewa wal afsahu fi kalimati han istimalu haka gad mafi fasaha a larabci idan kai dangane da aiwatar da kalmar hannu shine ka aiwatar da ita kamar yadda ake aiwatar da kalmar gado ka kalmar gado kuma a karshen ta ba wato ana mata irabi ne bil alamat al asliya ba wai alamat fahiya ba shine sai kawo maka misali gashi nan gurin ka iya cewa hadha hanun ba za ka ce ba hadha hanuhu kenan wa ra'aytu hanan ba za ka ce ba ra'aytu hanahu marartu bi hanin ba za ka ce marartu bi hanihi ina ba ta an fahimta wato ka iya aiwatar da ita akan haka kama ta kula yujibuni gadun kamar yadda a larabci ya halatta kace yujibuni gadun wa asumu gadan wa atakaftu fi gadin shine suka ce kalmar ita kaftu fi gadin tabbatan harshe ne da ibnu hisham yayi wanda yake nuna ajizanci irin na dan adam amma in ba haka ba ai ba za ka ce ba ita kaftu fi gadin na yi itikafi a gobe sai dai ka ce zan yi itikafi gobe domin itikafta ya zo me fi'ili ma zai gadin kuma gobe ya za a hada su kaga ba zai yiwu ba sai dai ka ce a ta kihu fi gadin kenan ko ba haka ba amma a itikafta fi gadin ba zai yiwu a larabci aha وإذا استعمل مضافا فجم- فجمهور العرب تستعمله كذلك فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك مم.
كما يفعلون في غدك وبعضهم يجريه مجرى مجرى أب وأخ فيعربه ويعربه فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراع ولا الزجاجي فأسقطاه من عن من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة
وإذا استعمل مضافا idan kuma kalmar hannu an yi idafanta fa jumhurul arabi tastamiluhu kadhalika galibin larabawa dan ma suna amfani da shi kamar yadda ake yi a ba a abin da ya wuce a baya hannu da hanan da hannu fa taqulu sai ka sun ce da hanuka a madadin me hanuka wa ra'aytu hanaka wa marartu bi hanika a madadin ra'aytu hanaka marartu bi hanika kama ya faɗo na fi gadika kamar yadda za su yi amfani da kalmar kalmar gaduka da yujibu ni gaduka ko wani abu makamancin haka wa ba'dhum yujrihi mujra abin wa akhin wadansu kuma za su yi amfani da shi yadda ake amfani da kalmar akh da kuma ab fa yu'ribuhu bil huruf thalatha fi mathl irabi wato waɗannan guda uku fa yaqulu hadha hanuka wa ra'aytu hadha hanuka kai ra'aytu hanaka wa marartu bi hanika wa hiya lugatun qalila amma lugha ce yar kadan akwai ta a larabci amma bata yadu ba da yawa zakar ha sai boyi sai boyi ya ambace ta cikin littafin sa wa lam yattali alaiha al-farra al-imam al-farra duk da ilimin sa bai san wannan lugar ba wala zajjaji haka zajjaji ma bai san ta ba fa asqatahu dan haka su sai suka rushe wannan lugar min iddatil asma'i daga jerin hadhihi al-asma wa addaha khamsa da haka su ba sa sa alhanu cikin al-asma'ul al-asma' sai sai al-asma'ul khamsa banda hanu kenan amma shi tiboyi ya sa su ya ce alfawatin sitta ne ba abin nan bakin ina fata an fahimta wato wannan ke nuna cewa tiboyi ya fi su isti- isti'abi na loga su ba su san abin ba da haka ba su sani ba wai- ba ya ta suka yi babu gaba ɗaya su ba su sani ba da haka sai suka san abin da suka sani shi kuma ya kara ka abin da ba ya zanta mana alimin hujjatun ala man lam ya'lam wanda bai kawo ba a cewa shi yayi daidai wanda ya kawo shi yayi daidai shi wancan wanda bai kawo ba ba hujja bace ba rashin kawo masa wanda ya kawo shi ke da hujja dan ba dan ya ji ba da ba zai kawo ba da haka lazuma wadannan sun zama me sitta kenan ba hamsa ba anan dai abin da yake so ya ce da ku wato kalmar hannu kana da wajihi guda nawa kanta wajihi biyu wajihi na farko ka yi amfani da ita yadda ake amfani da mai asma'us sitta ba haka ya kamata mu ce ba kalmar hannu tana da wajihi guda biyu wajihi na farko a yi mata idafa wajihi na biyu kuma kar a mata idafa an gane ku kalmar Allah ko dai ta zanto mufrada an gane ku mufradatun bi ghairi idafa bi ghairi idafa ko ta zanto me mudafa madalla lokacin da ta zanto mu'rafa bi ghairi idafa shine mutum zai yi mata zai aiwatar da ita yadda ake amfani da kalmar me gadin kaga ai gadin ai ba ta da idafa ba ta akai ba gaduka gadika amna ba dan fa gadin kawai to haka hanun in gane ko shi ne ke idan to milal hanu ghairu mudaf kana bil ijma'i manqusan a wannan lokaci sai zanto mutum zai ce me hadha hanun wa ra'aytu hanan wa marartu dan saboda mai mufrada ga idafa to amma idan an yi mata idafa ba nan kuma tana da wajibi biyu ko ya zanto duk da kai mata idafa kai mata idafi bi maza بالحركات وهي العلامات الإعراب الأصلية هو كلمة الإعراب بماذا؟ بالحروف كي الهاكين تدسو أب دا أفن kaga idan ka tada ya zama wajahi nawa kenan a hakikanin gaskiya wajahi biyu ne amma wato ainihin wannan nabiyin ya kasu kashi biyu domin a nan wurin kaga za ka mata al-irab bil harakat al-irab bil harakat bil huruf ina fata an fahimta nan al'irabu bil harakat ka ce kamar yadda ya faɗa a nan gurin gashi nan a gabanka a rubuta kana gani ja a hannuka ra'aitu hanaka wa marartu me bi hanika na biyun kuma shine ka ce me ja a hannuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bi hanika shine ce wahiyar lokacin kalila wannan al'irab bil huruf shine mai lugha qalila kasancewar qalila ya nuna kuskure ne a larabci ba kuskure bane ka iya yansa kenan kasancewar ya zo bil qilla wannan kuma ya zanto lughatun kasira sannan al ifrad kuma lugha ce ja'iza to yace mana wal afdal istimal al hani kagadi wato rashin yin idafa din sa ya zanto gairi mudaf an gane ko mufradatun bi gairi idafa wannan shine yafi me yafi zama afsafu wannan kuma ya zama mai alfasi a cikin fasihu din nan hunaka kathir ruku hunaka qalil ruku al-i'rab bil harakat shine mai kathir ruku al-i'rab bi al-huruf shine mai qalil ruku wannan dai shine wato ka iya cewa mujmal dan me ya kamata ka sani game da hannu ina fata an fahimta um, akwai abu mai muhimmanci kuma da ya kamata mu ƙara sani a nan gurin shine wato ko da ke ku rike wannan da kar abin ya wani lokacin da abin ya yawa sai mutum ya kasa fahimta mu dai kyale shi akan haka kawai mu kyale shi haka to an fahimta ko wato sai kun taimake ni kun taimake kanku ta hanyar amma muzakara dan sai muzakara ne abin zai riko in ba muzakara abubuwan ba za su riko ba na ta faɗa muku cewa ba mai wahala irin wanda yake koyon larabci a ƙasar da ba ta larabawa dole ya sha wahala idan yanzu wanda zai koyi harshen turanci a garin da an mayar da turanci a matsayin shi ne yaren gwamnati ba zai masa wahala saboda wanda zai koyi larabci a garin da larabcin ba shi ne yaren gwamnati ba shi ne yaren kan titi ba ina fata mu fahimta don idan kana karatu a ƙasar larabawa larabci shine yaren kan titi kuma shine yaren gwamnati kaga shine a jarida shine a talabijin shine a rediyo kuma shine a aji to kaga nan gurin sai fi maka sauki wajen koyo da idan ka je wata kasar da larabcin wato kamar misali za ka koyi turanci a kasar da yake ta turawa ce kuma shine yaren gwamnati kuma shine a jarida talabijin kaga da sauki shi ma kuma shine a aji idan ka zo za ka koyi turanci shine yaren gwamnati a ƙasa kuma shine yaren da aka fi a kan titi ko da ba kowa da kowa ba zai fi maka sauki sama da ka koya a inda shine yaren gwamnati sannan kuma a kan titi ba shi mutane suke yi ba yanzu wanda yake zaune a Abuja ko Lagos kasancewar wuri ne na matattarar yarukan mutane na Najeriya kusan yaren da ake akan titi ma ya zama shine mai turanci amma wanda yake zaune a Kano ba ba turanci ake akan titi ba hausa ake wanda yake zaune a borno ba turanci ake akan titi ba barbarci da hausa ake wanda yake zaune a yola fulatanci ake da wadansu yarukan na daban dan su suka fi yawa tun da babu sensuality irin wanda yake Abuja ko Lagos wanda yake akwai mai sannan shi kuma larabci kana yin sa wanda kawai daga kai sai malami a aji idan ka fito waje babu wani babu shi akan titi babu shi a yaren gwamnati kaga shi yasa yake yin wahala shi yasa yake yin wahala na farko dai kalmar za ta rinka maka nauyi a baka tunda baka yawan fadarsa duk abin da baka yawan fadarsa yana da nauyi a baka to shi yasa masu koyan yare suke matsawa kansu wajen hardace abubuwa haddacewa ko da ba sa fahimta sukan ɗauki ɗaya daga cikin abin da ke sa ka koyi yare ko ba ka fahimta in kana haddacewa lokacin da ka fahimta sai ya zanto haddata ya maka mai amfani kamar yadda ibn sarraj ne yake faɗawa almajiran ke cewa idza kuntum la tafhamuna kalami fahfazuhu fa innakum idza fahimtumu wa idza hafiztumu sawfa tafhamunahu bima ba'd idan abin da nake faɗa in kun ga ba kwa gane wato ku haddace sai in kun haddace din daga baya kuma kwa me kwa gane ya zo ne ya zo na majalisun nahawu yayi yayi kawai sai ga mutane sun bude baki aka ba ta yace ba kwa fahimta suka ce ba za mu fahimta yace ku ne ku haddace daidai inda ya tsaye darasin sai a ce ba za a yi darasin gobe sai kowa zo da shi a haddace ka haddace amma ka san me ka haddace ba to daga lokacin da yayi bayani kuma sai mutum ya ja ya fahimta to amma lokaci guda kai baka haddace ba kai baka fahimta ba haka ko matsala sosai to shi yasa masu koyon larabci yana ɗaya daga cikin abin da dole ne mutum ya iya shi shine hadda dole sai ya matsa haka da kuma har da zantuka iri biyu ne ko dai zanto kalamin mansur ko zanto kalamin manzum kalamin manzum kamar waka a waƙe kalaman mansur kamar magana kawai ta zube ba tare da wake ba ba wake ta akai ba to ciki kowanne da tasiri duk da cewa haddace waka ya ta sauki sama da haddace zance wanda yake nasar mansur haka nan kawai akai shi ba rubutun zube yana da wahala shi sai dai mutum ya haddace waɗansu kifa waɗansu juz'iyya waɗansu kitsa kamar wata magana ta hikima kamar wata fatuba ta kaitacciya irin kutubobin ko Ali bin Abi Talib ko na Hajjaj bin Yusuf Sakafi ko na waɗansu kutuba waɗanda aka san su ƙwararru a wajen kutuba to haddace zancen su sai tara man ka samu sarwa lugawiyya ha'ila mutum ya samu jari na lugha mai fadi sannan kuma waƙe musamman irin na daɗin ko na ashirul jahili ko kuma na ashirul islami din na Hassan bin Sabit ko mutum ya zo shu'ara bani Umayya ko shu'ara bani al-Abbas ko ƙwararrun mawaƙan da mutum haddace wata su ma yana ƙara masa sarwa lugawiyya musamman irin su mutanabbi malikud duniya wa shagilun nas mutum zai ya tara lugha mai karfin gaske to balantana kuma idan Allah ya tambaye ya taimaki mutum kuma yana hardan Qur'ani yana hardan waɗansu hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan dukkan su rasid ne babba wato jari ne mai girman gaske alqur'ani mai girma hadisai sai hai khutab aqwalul hukama ash-shi'r dukkan su waɗannan su suke tattaruwa wato su kawwana larabci tattare kai sannan kuma sai dole mu marasa yawan yi yawan yi kana yi ana yi maka kana yi ana yi maka kai da abokananka kuma inda zaka fi larabci ka more shi ne tsakaninka da abokinka saboda baka jin kunyar sa kuma baka jin tsoron kai kuskure a wajen sa yawanci in zaka yi da wanda ba abokinka ba kana jin kunya kana jin tsoron kai kuskure duk da wannan illa ce jin tsoron in yi kuskure illa ce ko alhab ana la ushajji'uha da'iman amma dai ya kamata wato a karan fari idan ka saba kuna yi da abokananka to wannan sai zanto kamar ita ce almarhalatul ula zangon farko zango na biyu kana yi hadda wanda ba abokanan ka ba zango na uku kana yi hadda waɗanda suka tsara ka a fagen ilimi ko malaman ka ko na makamantan haka to sai ka kasa ba don idan ka fara zangon sama ka tsorata tsoro ya shiga ka saboda haiba dan duk wanda aka ce malamin ka ne koya koyar da kai sai ka ji kana da wata haiba wato wani tsoro to kuma tsoro yana da tasirin wajen ko ka san abu kamanta ko ka sai da ake faɗa suka kasa faɗa to ka kuma so ake a karan fara ka rinka faɗa daidai ya zanto akwai kuskuren amma ba shi ne yake da yawa ba to idan ka saba da wannan sai ka ga cewa tantakilu min darajatin ila daraja wa min marhala ila marhalatin ukhra hatta tabluga marhalatan nudji wa hatta tabluga sinnar rushdi fi istikdami hadhihi lugha wannan shine babban abinda wato dabarar da kowane dalibi zai kansa amma dai har da a fagen neman ilimi ba karamin abu ba wallahi tana da tasiri sosai da sosai ita kuma har da sai ka matsa kanka kuma idan ka zo yin harda ba lalle bane ba sai ka tara abu mai yawa ka haddace shi kana son ka haddace baiti goma a yini kyale goma nan haddace bi kawai mutanen shanaki ta tsanna mutanen kasar Mauritania ba mayu akan harda irin su da su da yan Pakistan da India kawai bambancin su ne su yan Mauritania abubuwan da suka yi ta haddacewa ba kamar wato ainihin ulumul ala musamman harshen larabci da su wani fikih da usulul fikih kudan duk haddacewa take komai haddacewa take shi na abin nan dan Sheikh Muhammad Amin Shankiti bai fara zuwa neman ilimi ba sai da ya haddace baiti dubu goma sha biyu tsakanin waƙoƙin jahiliya da na farkon musulunci da na sumu tanabbi baiti dubu goma sha biyu sannan ya ɗaure kansa ya tafi neman ilimi wai wai wannan guzuri ne neman ilimi kada ji a faɗo ta kalma bai sani ba professor al nasir fakih yake ce mana lokacin da shek muhammad al-amin tanki yana da rai idan suka daga hannu suka tambaye shi wata kalma yayi shiru yace kai ban sani ba yace wallahi ban sani ba yace karshe wallahi sai su je kamus gaba ɗaya su duba babu ita ne kila mai faɗar ta ne yayi kuskure shi ba zai ce masa kai kuskure sai dai ce ban sani ba idan ka je ka bincika babu ita to to idan waɗannan suka ga wani irin bautar da kansu suka yi wajen wajen neman ilimi suka ga wasa miki wani irin bautar da kansu suka yi reren su Ahmad Mahmud Shakir dan abin nan Mahmud kai Shakir dan uwan Ahmad Shakir wanda suka zama hujja guda biyu shi wancan ilimin hadisi wannan kuma a cikin ilimi na lugar Larabci tun yana dan sakandare gaba ɗaya ya karanta lisanul Arab juz'i goma sha nawa ya tattare komai kusan ya ce mawadin ya iya kirge madda nawa ce a ciki ya san madda sinadarin kalmomi nawa ne ko ba haddace da kun kalmomi mutum yana dan sakandare littattafai irin su alhaiwan irin su albayan wa tabiyin da jati irin su waye kusan haddace waye ire irin su abdulsalam harun wanda ya mukaddimar littafin albayan wa tabiyin jahiz wadanda suka dauka cewa maganar jahiz din ce ma har wani dauka yake hujja da ita a manyan jaridu na duniya har sai da shi abdulsalam harun yake kai kuskure ba maganar jahiz bace magana ta ce yace amma saboda cakuduwa ta da littafan sa yadda na mai da su yau da gobe har sai ya zanto ni din kamar wani photocopy ne na shi kamar in yana magana yanzu ba a nan karnin yake ba gaba abinda dai yake bukata shine sai mutum ya dage sosai da sosai dagewa sosai da sosai kuma sai mutum ya kawacewa a wa'ik a wa'ik din da za su ragwantar da mutum a fagen neman ilimi ya kakkauce musu waɗanda za su sa yi ilimi kuma ya matsu kusa da su sosai da sosai yana daga cikin awa'ik mu da muke da su a nan biyar mu aikin karantarwa aikin karantarwa yakan hana mutane da dama neman ilimi ita karantarwar tana da amfani amma su mutan da sun sha bamban da mu ba ta fara karantarwa sai sun kai wani fage sannan lokacin da za su fara sukan fara da wani fannin da shi suka fi itikanin sa ko sun san wani fannin karo ba za su yadda ba in sun san ba su yi itikanin sa ba to amma mu yanzu ba ma kaiwa wani fage muke fara karantarwa sannan kuma a madadin mu ta kaita akan abin da shi muka fi fahimtar sa sai mu karanta da abin da muka fahimta ma da wanda ma fahimta ba to abin da ya gadar mana da wannan shine mukan ɗauka cewa fassara kalma daga larabci zuwa hausa shine fahimtar wannan ilimin shi kuma wannan daban ka iya fassara kalmar da hausa amma ka kasa yin bayani tunda bayani shine ilimi din to illar da ke cikin fara karantarwa kafin mutum ya samu nuzuji ko ya kai wata marhala da ta kamata ko kuma sanya mawadin sama da wannan abin da yake faruwa shine idan mutum ya datse akan haka to ba zai yadda ba kuma shi ya ƙara neman ilimi tunda mutane sun riga sun mace shi malami in da yana iya zuwa ya zauna wurin wani malami ya zauna ba tare da an san shi ba ya yi karatu ya tashi tafi to shi ma tun da yanzu an san shi yana karantarwa ko yana yin wa'azi zai ji kunyar ya biyo ɗalibai su je wajen wannan malamin da da yana iya zuwa wurin ya karatu saboda kar waɗansu daga cikin ɗaliban da sun san shi a wuri kaza shi malamin su ne ya gansu kuma gashi ga su yanzu kuma karkashin malami daya kan haka sai kunya ta kama shi sai ya ki zuwa to kaga sai ya haramtawa kansa wannan ilimin da ya kamata ya samu ya fi kowa sanin a zuciyarsa ya fi kowa buƙatar wannan darasin amma shi yana ganin cewa yanzu idan ya je wannan waje sun yi daidai da waɗansu almajiran da suke ɗaukar shi ma malami ne kan haka bai taɓa yadda su yi daidai da su wajen ya kamata su ɗauka shi ɗin har yanzu akwai bambanci tsakanin shi da su to wannan sai hana mutum karatu sannan daga cikin awa'ik da suke hana mutum karatu a yanzu akwai matsaloli na rayuwa wani lokacin matsalolin rayuwa za su sa sai ka karantar da safe sai ka karantar da yamma sai ka karantar da daddare ga waɗanda suke aikin karantarwa ka karantar a makarantar gwamnati ka karantar a mai zaman kanta ka je kana yawa wani tajiri wato irin extra lesson din na 'ya'yansa a gidansa duk waɗannan ba zaɓin ka ne ba amma matsalar rayuwa ce ta tursasa ka akai don har sai ka yi waɗannan ɗin kafin ka iya har haɗa abin da kai kuma zaka gudanar da rayuwarka ta yau da gobe to kaga wannan ka iya cewa bukata da talauci kenan to idan ku kai wannan lokacin da ka karantar da safe ka karantar da yamma ka karantar da daddare babu kai ba nazari jikinka gaba ɗaya an riga an zo tsaye kwazanka da himmarka da ka koma da dare ba za ka iya buɗe wannan littafin kai nazarin shafi biyu bacci kawai za ka yi ba yanda za a yi kuma ka iya tashi da asuba ka iya baka ka awa ɗaya dan ka yi nazari ko ka yi maimaita haddan alkur'ani nan ma bacci za ka sake yi dan kuma karfe takwas za ka fita to sai ya zanto gaba ɗaya rayuwarka daga karfe takwas har zuwa goma na dare ba ka da lokacin da za ka iya yin komai sai wanda kake wa ɗalibai to wannan ɗin kamar yadda na faɗa waɗansu buƙata ce ta sa mutum ya samu kansa a wannan matsatsin waɗansu ko ba buƙata ba ce ba rashin ya iya auna me ya kamata in yi me ya kamata in bari shi yasa sai mutum ya samu kansa a wannan matsatsin amma wanda zai iya auna me ya kamata ya yi me ya kamata ya bari sai ya bayar da lokacin da zai karantar nan wanda ba zai ci karo da lokacin karatun sa ba to wannan sai ya taimake shi dan idan karatun tukar da zaka bayar suna da yawa suka yi yawa to ingancin abin da zaka karantar kuma dole zai ragu saboda mai yawan su ya mamaye maka lokacin yin muzakara a kansu kafin ka karantar amma kaɗan ɗinsu sai ya baka damar lokacin da kama kake da lokacin hutu da zaka yi muzakara da nazari kafin me ka karantar to wannan nazarin shine riba ka a karantarwa duk wanda kafin yayi karantarwa ta awa daya sai yayi nazarin awa biyu awa uku to wannan shi ke cin ribar karatu amma duk wanda yake zuwa kawai sai dai ya riƙe littafin ya manta ma ina aka kwana kaga bai nazari ba kenan ya manta ina aka kwana bai yi nazarin komai ba to ba shakka zai fasara mutane kalmomi ne daga hausa zuwa daga larabci zuwa hausa amma karuwar da ya kamata su yi ta ilimi ba za su samu ba to waɗannan awa'ik wato ababe da suke togace mutum ga barin samun riba a fagen ilimi duk ya kamata ɗalibin ilimi mai hazaka da basira ya kalle su duba na basira ga yadda zai mu'amalance su baya daga cikin hikima mu ce mun daina karantarwa gaba daya har sai ranar da muka karatu amma kuma baya daga cikin hikima mu mamaye dukkan lokacin mu da karantarwa ba daga cikin hikima mu ce mun daina karantarwa gaba daya amma kuma ba hikima ba ce ba in karantar da fannonin da na fahimta da wanda ba fahimta ba baya daga cikin hikima in ce na daina karantarwa amma kuma baya nufin cewa idan na zo dan na ina karantarwa wannan kuma zai hana ni in je in yi karatu kun gane illolin kenan mutum ya sa ababe da yawa wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba mutum ya mamaye lokacinsa sai da shi ma bai barwa kansa lokacin hutu da barci da nazari da karatu ba sannan ko mutum ya dauka tun da na fara karantarwa na zama malami na fara littafi kuma na fi karfin yanzu in je in tambaye wani in zauna da shi ko ni da shi ko tare da ɗalibai in karu wani lokacin mutum yakan matsawa kansa ya je ya zauna wajen wani ko da abokinsa ne mai karantarwa zaman kaɗin idan kai tun da kai kana da wani matakin ilimi abubuwan da shi ke faɗa sai ka fi duk wanda yake wajen fahimtar su sai ka fi duk wanda yake wajen fahimtar su sannan kuma lalle ne zai faɗa abin da kai baka sani ba ko kuma in ka san shi ba inda kai ne ka tashi bayanin sa ba haka zaka ce ba kaga kai kana da naka yanzu da ya faɗi nashin ka ƙara ne akan me akan naka na da to amma shi dan ba zai taɓa bari kai wannan ba saboda yana maka kyashi yana maka bakin ciki to wannan shine abubuwan da ya kamata ɗaliban ilimi wato sai nazarin su sosai da sosai wallahi na sha ganin waɗanda za ga da mutum ya fara karantar wato ya daina karatu ko ya daina gaba ɗaya ko kuma himmarsa ta ragu a kan da da mutum ya ga ya yi fice a kan sauran yan uwansa ɗalibai to ya daina karatu ko ya daina gaba ɗaya ko kuma ka ga lokacin da ake yi yana ɗauka abin a rege to duk wannan sai mutum ya yi nazari sosai da sosai a kansu kafin ya abin nan don ki ilimi yana da wani abu gwargwadon yadda ka sanya tawazu da kaskantar da kai gwargwadon yadda za ga Allah yana maka fatahi da buɗe a cikinsa tawadu na tasiri sosai da sosai wajen neman ilimi wato mutum ya sauke ainihin girman kai ko ji da kai ko jin na fahimta ko jin na gane yana da tasiri sosai da sosai wajen neman ilimi sannan muzakara kai akai tana da tasiri sosai da sosai wajen neman ilimi hanyoyi daban-daban zaka daukan wakanka wanda zaka yi ta matsa kanka hankali hankali sai ka kai ka sami wato ainihin tawfiki amma dai har da wallahi har da na ciki sosai da sosai har da tana da tasiri akwai wani ɗalibi da na gani dan dan indiya ajin mu daya lokacin da ake karatu har muka yi tam na farko ba wanda yake ɗauka ma shabbir sunansa shabbir ahmad nazir to ba wanda ya ɗauka cewa shabbir na fahimtar komai ba wanda yake ɗaukan shabbir na fahimtar me ake a karatu kowa tausayin sa yake ji ko yana ganewa ko baya ganewa sai da aka zo jaraba sai ma ga shine na daya shi duk abin da aka yi zai gane wani wani ba zai gane wato duk wanda bai gane ba zai je ya zauna sai ya haddace shi yadda ake haddace fatiha haka ake haddace na hau yadda ake haddace fatiha haka ake haddace na hau da na zo muna hira da shi kan irin tattaunawar nan sai ke ce ma ai ya haddace bukari ya haddace muslim yana cikin abu dawud muna cikin ɗakinsa sai na zaro bukari sai na buɗe na ce kitabu ta abirin ru'uya sai ce albabul awwal qala kaza kaza haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani fulan qala haddathani maga ma sai na juya sai kitabu tahajjud yace albabul awwal babu kaza kaza kaza qala haddathani fulan qala wallahi da kasan fatiha amma idan ka gaishe a cikin ɗalibai ba za ka taɓa sanin ya san komai ba wallahi tallahi shabbir abad da zai wani aboki na dan Murtani shi kuma yake cewa baiti da kuke haddacewa da an tarsa sa baiti ta dubiya muna haddacewa sai nace ni dai kullum zan haddace baiti goma zuwa baiti goma sha biyu sai kana wahalar da kanka yace zan yi haka ne idan jarabawa ta zo dan in ci jarabawa amma wanda nake dan ni na san cewa shi nake son in fita jami'a da shi in naje gida in karantar yace kullum baiti uku nake haddacewa bana karawa kan uku yace baitin ukun nan kuma zai iya haddace su cikin minti goma amma bayan ya haddace su zai ta karanta su har awa ɗaya da rabi ko awa biyu sai sai ji sun yi kawon fatiha yace kuma za ku gane kuskuren ku bayan mun fita daga jami'a haka ya faɗa mana ku kun matsa ya shiga da karfi don abin da ka matsa ya shiga da karfi kuma zai fita a guje ne shi da kansa wani lokacin sai ga baiti ɗaya zai zo ya rubuta a jikin kasuwar takarda irin wannan idan ya idan ya ya rubuta masalan wa laysa al-ilam al-fi'li ya idafatan wa ma hiya min nafs al-usul fa tushkila da hasr mutusai sai sa salata ta kai jiki yana kallon ta amma yana kwanta haka a daki yana kallon abin haka in ba ya shigo yana kallon shi in zai fita ba sai ya kalle shi sai kwana bi akan haka wannan baitin ya zama jiki sai ya cire shi kuma sai ya sake rubuta wani na gaba dabaru daban-daban wato za ka yi ta ganin hikimomi daban-daban wajen ɗalibai tun mutum ya ɗauki kowace wadda ya ganin zai iya wato amfanuwa da ita Allah shi mana gaban kasa waɗanda suka yi jarabawa akwai yusha a mas'ud ibn nahau ya samu 85 cikin 100 cikin usulul fiqh ya samu 89 in an hada ya samu 174 wanda ke nuna ya shiga cikin sahun dalibai kina a sakamakon jarabawarsa daga nan akwai abdullahi sanusi suleiman a cikin nahu ya sami tamanin a cikin wasu zulfikih ya sami talatin wato ɗari da goma daga nan wurin sai akwai adam dawud adam ne sharaɗa shi usul fikih rubuta da rubuta na hau ba a usul fikihin kuma bai kai makin da ya kamata a ce ya kai ba ba zan faɗi makin ba amma dai bai kai wanda ya kamata a ce ya kai saboda haka yanzu wannan guda biyun kenan sun shiga cikin sahun dalibai insha Allah ta'ala dan mutum uku kawai suka zo jaraba da haka ne ko ko uku ka zo wannan shine sakamakon a ba zan ba ku ba ai ban ba kowa na shi ba ba dai kun ji makin ba um Yusuf ya samu maki 174 ɗayan kuma ya samu maki ɗari da goma ɗari da goma ɗari da goma da ya haye tun da dama ya kamata a ce mutum ya samu ɗari ne a cikin dukkan ma'adda ɗin guda biyu Allah shi taimaka mana sai gobe da Allah kama kenan ya kawai na yaran malaman fikihun basra da kuma na kufa waɗansu ce alkhafdu waɗansu ce aljarru amma duk abu ɗaya dukansu kowanne hukunci ne da irabi ne to kuma alamar sa shine za ta zanto wato alkasra